إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى sake hallara wannan majalisi namu da ke a masallacin alburhan don ci gaba da karatu a cikin littafin al-muqaddimatu laiziya littafin da yake da ya kunshi hukunce-hukunce na fikihun mazhabar malikiya na abul hasan shazili Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yau muna ranar alhamiswa goma sha biyar ga watan almuharram a sha nawa sha hudu yau ɗin ko jinin talata laraba alhamis sha hudu shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan satumba miladiya shekara ashirin. wannan shine majalisi na farko bayan dogon hutu da muka yi na cutar corona amma a littafin yaziya mun riga da mun koma karatuttuka kusan littafin yaziya shine ya rage mana don haka mun riga mun yi bayanai na gabatarwa a sauran karatuttuka kai tsaye za mu ci gaba daga yadda muka tsaya idan ba mu manta ba muna karatu ne cikin mustahabban sallah a cikin mustahabban sallan nan kamar yadda na saurari karatunmu na ƙarshe na ji mun tsaya ne za mu tashi a kan wattawar ruku fil julusaini haka ne ko yawwa والتورك في الجلوسين وبين السجدتين malam yace mustahabbi ne zaman tawarruki at-tawarruk zama ne sunan zama ne da yin tawarruki fil julusaini a zama a zaman nan guda biyu ga sallah da take da zama biyu kenan kamar sallah azhar la'asar magriba isha suna da zama biyu sallah mai zama ɗaya ita zama ɗaya take da shi to sallah mai zama biyun duk zama biyun da zaman tahiyar farko da zaman tahiyar ƙarshe su ake nufi da wannan zama sannan wa bainar sajadataini da kuma zaman da za a yi tsakanin sujada guda biyu na kowace raka shi kenan dai kowane zama kenan a cikin sallah zaman tawarruki za a yi tunda zaman kenan dama ko dai tsakanin sujada guda biyu ko na tahiya ya ce na tahiya guda biyun da ta farko da ta ƙarshe tawarruki za a yi sannan haka zama tsakanin sujada guda biyu tawarruki za a yi malam ya ce wa huwa shi wannan tawarruki ɗin shi ne malam zai ma bayanin yadda yake an yufdiya bi warikihil aisari shi ne ya zartar ya zartas da ɗuwaiwayansa na hagu ilal arzi zuwa ƙasa ya zartas da ɗuwaiwayansa na hagu warik shine maratuwan ɗuwawu to ya zartar da shi ilal arzi zuwa ƙasa wa yukhrija rijlaihi jami'an min janibihil ayman sai ya fitar da ƙafafunsa kuma gaba ɗaya ta gefensa na dama sai ya zurɗo ƙafafun gefen dama sai ya zauna akan kwiɓin tuwon duwawunsa na hagu wadda wannan zaman shararre ne mun san shi shi ake cewa zaman tawarruki to malam ya ce duk wannan zaman sallah irinsa ake wa yansiba qadamahu al-yumna sai ya kafa kafarsa ta dama ita dama tana gurbin ta dama ya zararo kafarsa ta hagu ta ta tafo ta yau dama to ita daman sai ya kafa ta wa batin ibhamil yumna ila al-ardi ko wa batinu إبهام اليمنى إلى الأرض قوة باطنة إبهام اليمنى إلى الأرض إن من وباطن إبهام اليمنى إلى الأرض kenan yana yana yana yana yana ta'alluqi da wayan siba eh sai ya kafa tafin babbar yatsarsa ta dama shine batin cikin kenan cikin yatsarsa ta dama ilal ardi zuwa ƙasa sai ya tankwara kafar kenan yatsun cikin nan yana nufin gurin da ake takawa shine batin gurin da ake takawa shine batin to shi sai ya kafa shi a ƙasa eh idan kuma mun ce wa batinu ibhamihi wa batinu ibhamil yumna ila al-ardi sai ya zama istinafi ne kenan eh wato cikin babbar yatsarsa kuma yana ƙasa cikin babbar yatsarsa kuma yana ƙasa kowanne ka karanta daidai ne to don haka abin da malam yake nunawa shine wato zai kafa kafarsa ta dama yatsunsa musamman babbar yatsar tunda ita ce ta fi sauran za ta iya lankwasa wani kan yatsunsa in ba babbar ba za ma su lankwasu ba saboda guntaye ne don haka sai ya zama maganar yawanci malamai sun fi akan ibham babbar to amma waɗansu suna da yatsun kafa masu tsawo yadda babbar za ta lankwashe haka sauran ma za su lankwashe to kar wani ya ga an ambaci babbar ya tsammanin cewa sauran kuma zai tankwara su ne su kuma su kalli baya a'a su ma suna tare da babbar ana ambatan babba ce kawai saboda ita ce uwarsu kuma wasu daga cikin mutane ƙananan nasu ba za ma su lankwasu ba don haka matukar itan ta lankwasu shi kenan wa wa yasnil yusra sai kuma ya ainihin wato naɗe ta hagu ɗin sai ya naɗe ta hagu ita ba zai ita ba ba abin nan ba zai kafe ta ba ba ta kafu ba yawa sai ya sai ya sai ya naɗe ta sai ta haɗe da ta da ta dama yawa yasni shine ya shimfiɗa ta ta haɗu da dama ta haɗu da dama amma tana kwance ita kuma a ƙasa wa ya ba'u kaffaihi ala fakhidaihi sai ɗora tafukansa guda biyu akan cinyoyinsa wannan siffar zaman da malam ya ambata ya tabbata a sunna daga cikin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a sallah akwai irin wannan zaman da ake cewa zaman tawarruki kamar yadda malam ya siffanta shi in banda dai ya zo a sunna ita kafar daman ana iya kafa ta ana iya kwantar ta duk ya tabbata kana iya kafa ta kamar yadda malam ya siffanta kana iya kuma kwantar da ita da ita da ta hagu din duka ka shimfiɗa suka kwantar da su duk ya tabbata a sunna wannan ana kamar shi zaman tawarruki sai dai abin da ya tabbata a siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama baya irin wannan zama sai a zaman ƙarshe sai a zaman ƙarshe wato baya yi a zama a zama na farko ko kuma zaman da dama shi kadai ne a sallar yana yi ne a zaman ƙarshe don haka sallah mai zama biyu kamar azhar la'asar magariba da isha to annabi alaihi salatu wassalam yana irin wannan zaman a zaman raka'ar karshe ta hiyar karshe da zai yi sallama amma sallar asuba to ita zama ɗaya ne da ita don haka yana ɗaya zaman wanda malam bai kawo shi ba kuma abin da ya shahara a malikiya shine ba su da wannan zaman wannan shine shahararren lance a malikiya ana ce masa al-iftirash zaman iftirashi zaman iftirashi shine zaman da galibi aka saba ake a sallah a naɗe kafar hagu a zauna a kanta a naɗe kafar hagu a ɗora duwawun hagu a kanta sai kuma a kafe kafar dama wannan shi ake cewa iftirashi annabi alaihi salatu wassalam shi ya fi a sallarsa a zaman tsakanin sujada guda biyu da kuma zaman tahiya annabi alaihi salatu wassalam yana irin wannan yana irin wannan irin wannan zama shi ya fi yawaita yi da haka a malikiya ya zo dukka zaman sallah tawarruki ne amma zance mai inganci annabi sallama yana bambanta zama zaman tsakanin sujada guda biyu wani lokacin ma yakan yi ika'i zaman tsakanin sujada guda biyu yakan haɗa kafafun sai ya zauna akan digadigan akan akan akan dunduni akan aga akan menene agara ko sai zauna akan agara guda biyu amma zaman tsakanin sujada guda biyu musamman raka'ar farko ba raka'a ta biyu ba ta haka zaman kala uku ne zaman iftirashi da zaman iqa'i da kuma zaman tawarruki zaman iftirashi shi yafi yawan aikatawa zaman iqa'i zama akan agara shi kuma yakan yi shi a raka'ar farko idan ya sujada ya ɗago zai kuma sujada ta biyu kafin ya miƙe zuwa raka'a ta biyu haka yakan yi a raka'a ta uku kafin ya miƙe raka'a ta ta hudu zaman tawarruki kuma da malam yake siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne a a raka'a ƙarshe ta ta sallarsa malam ya ce wata ya munu bisalami mafruq sai dai kun kula tunda sun mustahabbai ake karantawa kenan idan mutum bai samu ma ya yi wannan zama ba kowane irin zama ya yi daga cikin zama da aka ambata guda uku to ko da a malikiyan ne wannan ba zai cutar da sallarsa ba tunda zuma sun ambace shi a matsayin musahabbi ne galibi irin waɗannan ayyuka da karatuttuka a sallah suna suna suna bambanta suna canzawa daga lokaci zuwa lokaci ko wuri zuwa wuri ba don komai ba sai don suna taimakawa wajen mai sallah ya dinga fargada abin da yake yi idan aka ce abu ne bai ɗaya kake za ka saba da shi har ka yi shi ma baka san kayi shi ba amma idan za ka kiyaye cewa wannan zaman iftira shi wannan zaman iqa'i annabi sallama yake yi wannan zaman tawarruki annabi alaihi salatu wasallam yake yi to zai zama kana yin sallar ka cikin lissafi wannan lissafin zai taimaka maka wajen kushu'i yana daga cikin hikimomin da ya sa a sallah ayyukanta suke zuwa mabambanta juna a wuri a wani wuri a yi kaza a wani wuri a yi kaza haka a azkar na sallah abubuwan da ake karantawa a sallah shi ma yakan zo da bambanci fikirin ruku'u daban da na sujada na sujada daban da na tahiya sannan na ruku'un ma kaga ba kala ɗaya ba na sujjada ma kaga ba kala ɗaya ba tahiyar ma kaga ba kala ɗaya ba sallama ita kanta ba kala ɗaya ba ba don komai ba sai dan mutum ya zama koyaushe yana cikin wato fahimta da nutsuwa da lissafin abin da yake sabanin a ce abu ɗaya ne mutum yake yi ya saba da shi to in ka saba da shi za ka yi raka a hudu ma baka san kayi ba za ka yi raka a hudu baka san kayi su ba saboda tsabar ka saba ya gaban sun riga sun saba to za ka yi ta aiwatar da abubuwa kuma daidai kake yi amma hayyacinka baya kan abin da kake yi saboda ba ka canza ayyuka da zantuka Allahu ala mala yace wa tayammulu bis salamil mafruq li kulli musallin da kuma damanta sallamar farilla ga kowane mai sallah damanta sallamar farilla wato karkatawa tsagin dama idan za a yi sallama sallama ta sallamar farilla likulli musallin ga kowane mai sallah wa huwa to malam zai yi bayanin me yake nufi da karkatawa dama an yushira bi ra'sihi qubalata wajhihi yayi nuni da kansa nan kai da yake nufi fiska yawa ya yi nuni da kansa kubalata wajihihi wato setin fiskarsa ya yi nuni da kansa setin fiskarsa to kun ga tun da zai ambaci kubalata wajihi idan ya ce idan ya ce an yi shira bi wajihihi kubalata wajihihi kun ga magana ba za ta ba ta ba da fasaha ba to amma tun da kai ne zai yi motsi gaba ɗaya to sai ya ambaci kai kuma abin da ake so kan ya fara ya motsinsa ya fara shine ya fara ta alkibla da haka ya yi nuni da kansa setin alkibla wa ya taya mana biha kalilan sai kuma ya yi dama da kan kaɗan ko ya yi dama da fiskar kaɗan bi haitu tura safhatu wajihihi ta yanda za a ga wato mara fiskarsa safhata wajihi mara fiskarsa na bayansa zai ga mara fiskarsa in ya juya haka na bayansa zai ga mara fiskarsa idan kun kula anan malam yadda ya ambaci damanta sallama sai ce sallama ta farilla so da sallama a malikiya mun karanta a baya sallama har kala uku ne akwai ta farko ta ta farilla akwai ta biyu ta mustahabbi ta ta sunna akwai ta uku ma ta mustahabbi to yana nufin wannan ta farilla ta farkon ita ce ake ake karkata mata dama ke sa ya ce wa ya ta yamunu bisalamil mafru amma sauran sallama guda biyu da suka rage to su ba bukatar ya karkata dama kawai in yi dama ya ce assalamu alaikum to sauran kawai sai ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba ba ba sai ya sake karkatawa dama ba mala yake li kulli musallin ga kowane mai sallah wato wani baya wani sallama dan liman yayi sallama ba shine kuma kai kuma ma mu kai sallama ba kai ma sai kai taka sallama wani baya dauke wani wa huwa an yushira bi ra'sihi qubalata wajhihi wa yatayamana biha qalilan بحيث ترى صفحة وجهه kamar da malam ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata idan zai yi sallama to yana juyawa dama ta yadda na bayansa suna kallon kyallin hasken mara fiskarsa haka wani abin da malam ya faɗa daidai yake da aikin annabi alaihi salatu wassalam wajen juyawa ta dama sai dai in kun kula malam da farko ya ce mai sallama ya yi nuni da kansa setin fiskarsa saboda ai asali lokacin da mutum yake zaman tahiya fiskarsa tana ɗan sunkuye domin idansa yana kallon yatsarsa da yake tahiya idan ya tashi zai yi sallama to shine wai ya ɗaga kan ya kalli alkibla tukunna ya fara ambaton sallamar sannan sai ya juya da fiskarsa kuma dama ya kare shi sallamar shi za ku ga idan kun kula da wasu limamanmu dattawan nan na cikin gari limami inda yi sallama ma har sai ka gane sallama zai kafin yi sallama za ka ga yana zabura za ka ga yana zabura kana kansa yana saboda wannan abin da malam yake gaya mana don haka sai ya dan yunkura haka to kaga abin da kawai ake nufi shine tunda kana haka kana kallon yatsarka kawai haka za ka yi ka dan daga kanka haka assalamu alaikum ina mana sallamar malikiya ce eh ina assalamu alaikum sai ka fara ta setin fiskarka sai kuma ka karkata ka ka kalli dama to anan idan idan liman idan har idan har ya kasance mutum zai daga kan nasa ya yi kamar abin da malam ya ce din to ba bukatar sai ya zabura ba bukatar sai ya zabura to wannan zabura shine wasu suke tsammanin cewa shine abin da malam yake nufi na ya mutum ya fuskanci wannan ɗin sai fuskanci ya fiskanci yadda fiskarsa take to a malikiya haka ne ake yin sallama amma abin ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi sallama yana juyawa dama ya juya hagu inda abin da ya shahara kuma ya fi inganci yake cikin bukhari da muslim na sallamarsa a sallah shine dama da hagu sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah idan ya juya dama na sahun gaba suna kallon fiskarsa idan ya juya hagu na sahun gaba suna kallon hasken fiskarsa sallama biyu ne yake sallama ɗayan ta zo a cikin sunan ita ƙarfin ingancinta bai kai na sallama biyu ba kuma itan ma bayan ƙarfin ingancin ma sannan hasashen da ke cikinta na cewa sallama ɗayan ne ya yi ko kuwa inna na isha radiyallahu anha ta ce annabi sallama ta ta farka cikin dare ta ji shi yayi sallama assalamu alaikum yana sallah to wannan malamai suka ce akwai yiwuwar fa tun da dama daga cikin sallamarsa da ya saba yi yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to akwai yiwuwar ya yi ta farkon ne sai ya tashe ta bacci assalamu alaikum wa rahmatullah mai yawa wannan shi ya tashe ta sai ta ji kawai assalamu alaikum tunda a duhu ne ba za ta iya gane sallama ta biyu ba ce da haske ne za ta ga fiskarsa in ta ga kudi ya kalla ta san ta biyu ce to a duhu ne kawai ji ta yi amma a hakan din ma aka ce shikenan dai aje za a iya sallama ɗayan assalamu alaikum ɗin ita ma an yi insha Allah ta'ala da itan za a iya gama sallah malam ya ce wa nazaru ila mawdi'i sujudi fi qiyamihi yana daga mustahabban sallah dubi zuwa ga gurbin sujjadarsa yayin da yake tsaye fi qiyamihi a tsayuwarsa yana tsaye ya kalli gurbin sujadarsa wannan sunna ce kar ya ta kalle kalle ya kalli can ya kalli can da ya kalli dama ya kalli hagu wannan makaruhi ne ya ta harba idanuwansa sama da kasa wannan makaruhi ne yana so ya kafa ganinsa gurbin sujadarsa a na me a nace kalle kalle makaruhi ne eh to nace nace sunna ne to mai wa watakila a karatun da muke musahabbi ne eh a karatun da muke mu yana cikin musahabban musahabban sallah ne don haka kallon gurbin kallon gurbin sujada da zai aje goshinsa musahabbi ne mala yace wa mubasharatul ardi أو ما تنبته بالوجه والكفين da wato da dabkakan ƙasa da dabkakan ƙasa au ma tumbituhu ko kuma abin da ƙasa ta tsarar kamar ciyawa bilwajahi wal kaffaini da fiska da tafin hannu mustahabbi idan mutum zai sujada to mustahabbi ne sujadarsa da tafin hannunsa da goshinsa su sauka a ƙasa ko a kan ciyawa ko a jijiyar bishiya ko wani abin da ƙasa ce ta tsarar da shi da tafin hannayensa da fiskarsa ko da yana kan sallaya to an fi son goshinsa ya zama a ƙasa da tafukan hannayensa ya ajiye su a ƙasa ko yana kan sallaya ko yana kan taburma ko yana kan kafin mustahabbi ne su ɗin da tafuka hannayen da goshin su zama su zama a ƙasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana aji ainihin wato goshinsa ne a ƙasa galibi kamar yadda wata rana ma ya sallar asuba ya juyo sai suka goshinsa duk ya cike da caɓi saboda an yi ruwan sama a daren kuma kun san rufi irin nasu na wancan lokacin rufi ne da ake sa da tankar dabino haka ruwa ya yi ta yoyo masallaci dama ƙasa ce rairayi ne haka ruwa ya samu wuri kawai a wurin a wurin a wurin liman kawai ya samu wuri ya malala ya kwanta abinsa annabi alaihi salatu wassalam ya sujjada kawai sai jigoshin sa a cikin cabi to amma bai daga ba sai da ya sallah sai idar sai ya juyo yana musu magana sai suka ga cabi a a goshin sa sallallahu alaihi wasallam kuma a hakan din shine yafi kama da tawalu ko shine yafi kama da tawalu yawa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kasan nan daga ita aka halicce mu kuma ita za a mayar mu kuma daga nan za a za a fitar da mu haka sai zama kamar kyamar ajiye goshi a ƙasa kamar wani nau'i ne na na na faɗin rai kamar wani nau'i ne na na gayu haka na tarafuhi eh taraffo mutum wato dan gaye ne kenan malam ya ce walmashiyu ila salati bi waqarin wa sakinatin da tafiya zuwa sallah ɗin bi waqarin hankali kwance da kwanciyar hankali wa sakinatin da natsuwa eh tafi cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba a son tafiya sallah mutum da tafi sallah kamar zai fura alamu suna nuna yana gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya ce idan za ku je zuwa sallah to ku tafi kuna cikin natsuwa abin da kuka samu ku sallata abin da ya kubuce muku ku ciko zai matsala a ciki ba wata matsala idan ladan sallar kake kwaɗayinka lada ne to ai lada kan daga kanufo masallaci ka taho insha Allahu ta'ala kana cikinsa don haka ba lallai ne sai ka zo ka samu cikakkiyar sallah sannan ka samu ladan jam'i ba ko kuma wannan raka'ar da aka yi ruku'u ba lallai ba ne wai sai in ka same ta sannan ka samu ladan jam'i ba ladan jam'i daban samun sallah daban ko da mutum ta hiyar karshe zo ya samu ana yi ya kabbara ya shiga ya dace da ladan jam'i insha Allahu ta'ala amma bai samu sallah ba amma kuma ya samu jami'i shi sa nake yawan faɗakar da 'yan uwa masu zuwa ana sallah sai ka ga suna idan sun ga sallah ta yi nisa sai ma suna suna tambaya ce raka ta nawa ce sai su samu wasu ma irin su suna tsaye na cewa ta ƙarshe ce ta to mu jira su gama sai mu tamu kaga wannan akwai karancin fahimta eh ai wannan wacce kuka samu ana yi din ai ita ce sallah yar ɗauka da haka ko ta hiyar ƙarshe kuka samu na wannan sallar ta fi ku faro ta ku ku shiga a maza ku shiga saboda yawan jama'ar da kuka samu suke wannan sallar falalar jama'ar ba za ku same ta ba ku in za ku yi sannan falalar bin ratibin liman na masallacin ba daidai yake ba da liman farar hula ɗan ɗale. Haka mutane su san darajar wato bin sallah a duk irin halin da ka samu liman. Ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Nabi alaihi salatu wassalam ce abinda kuka samu ku sallata abin da ya kubuce muku sai ku ciko. Idan mutum zai zo sallah ya zo cikin nutsuwa. Karko ya ji an ɗauko sura an kusa kaiwa ta ya yi ta kudu kudu sauri sauri saboda ya san surar ya san an zo ta ruku'u za a yi ko kuma ya ji an yi ruku'u ya rugo da gudu jib jib jib jib ya zo a hakan din sai ya abina ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo a guje ya shigo masallacin sai ya ruku da ya ruku tashi ruku'u ma saboda karma ya shiga sahu wajen a garin shiga sahu a dago daga ruku'u sai ya ruku'un kawai a baya shi kadai sannan sai ya rarrafo sai ya shigo sahu annabi sallallahu alaihi an yi da sallah ce waye muna sallah na ji shi a guje ya shigo yace ni ne ya ma'aikin Allah yace to Allah ya kara ma kwadayi amma kar ka saki daga yau kar ka saki haka fa ai ba a zuwa da gudu a shiga ruku ko a shiga sahu a hankali za ka to ka yi abin da ya samu abin da baka samu ba ka ci shi ka zo da shi wannan shi ne ya tabbata ya tabbata a sunna malam ya ce wa atidalu sufufi da da daidaita sahu sahun sallah daidaita sahun sallah malam ya sa cikin mustahabbai ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da daidaita sahu kuma bai yi sassauci a wannan umarnin ba ta yadda har yake cewa yana daga cikin sallah fa inna taswita sufufi min tamami salati daidaita sahu yana daga cikar sallah sannan wata rana har zai yi kabbar harama ya yunkura zai yi kabbar harama sai ya fasa sai ya juyo sai ce da wani gyara kirjinka yi baya kaɗan ba ku sani ba ina gani ta baya sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya tsinkayar da shi cewa ga wani ya bankare sahu ya goci ya karkace wani ya shigo ciki annabi rasu ta juyo ya ce kai gyara kirjinka daidai ta sahu sannan sai ya juya ya yi kabar harama umar dan khattab suka ce in an yi ikama bi yake yi masallacin yana ratsawa yana duba mutane yana zazzare ido duk wanda ya same shi ya bata sahu sai ya ainihin wato tura shi ya gyara shi saboda sai jina umar yana da yana yana da jarumta ya tsaya tsayin daka wajen ayi addinin Allah daidai don haka yanda sai jina umar ya yake ɗaukan mataki akan daidaituwar sahu ya nuna yadda suka fahimci matsayin sahu a wajen annabi alaihi salatu wassalam haka daidaituwar sahu daidaitawan sahu ya wuce ya wuce matsayi na mustahabbi wata zal suhufi da daidaita sahu wa tarku tasmiyati fil faribati da barin bismillah a farilla wa tarku tasmiyati fil faribati da barin bismillah a farilla wato in nafila ce za a iya bismillah in za ka za a fara sallar wai idan kai kabbar harama karka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin saboda kar ma wani ya tsammanin bismillah tana daga fatiha inda bismillah ba ta daga fatiha to kar ma wani ya sanya ta a fatiha to ba bukatar ta a malikiya Allah ya musu rahama suka ce amma a nafila mutum zai iya yin bismillah saboda ita sallar nafila ai tana da sassauci na dokoki a kan sallar farilla da kun ga ita ana iya yin ta kan abun hawa duyan da kuma abun hawan yake fuskanta ita sallar nafila ana ana ana iya wato idan idan har ta kama matafiyi yana fuskantar wani wuri ya fare ta matun farko ma ba alkibla ba kuma ya yi ta haka tana da sassauci ba irin na ba irin na farilla ba sannan ita ko sura ba a karanta mata ba komai ba su ji da rafkanuwa amma idan sallar farilla ce matukar wannan raka'ar mai sura ce aka rage mata sura akwai su ji da rafkanuwa to barin bismillah sai mallam yace a farilla to amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana bismillah yana isti'aza yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma yayi bismillahir rahmanir rahim wani lokacin ma a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim wani lokacin ma a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan ya fara alhamdulillahi rabbil alamin don haka tunda ya tabbata wala Allah malikiya ba su ga ingancin hakan din ba a wancan lokacin ko kuma wannan dalilin hakan din bai iso su ba Allahu alam amma galibi dalili bai iso ba bai cika faruwa ba abin da ya fi faruwa shine rashin rashin rashin inganci rashin inganci ko kuma tawili na dalilin wannan shine yafi yawan faruwa mala yace wa zikru ba'da salami min as-salati bil azkari al-waridati ka qira'ati ayatil kursiyyi da zikiri ba'da salami min salati bayan sallamewa daga sallah bil azkari waridati da zikirai da aka rawaito da suka zo su ka qira'ati ayatul kursiyyi kamar karatun ayatul kursiyyu wa tasbihi thalathan wa thalathina da yin tasbihi subhanallah subhanallah sau talatin da uku wa tahmidi thalathan wa thalathina da kuma alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi talatin da uku والتكبير ثلاثا وثلاثين دكما الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبر كنا ثلاثين دهوكو وختم المئة دكما تشكوان دلين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دوانا ذكر لا إله إلا الله babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu dukkan mulki gare shi yake dukkan godiya gare shi take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma mai iko ne akan komai sai a cike dari da wannan malam yace wannan mustahabbi ne bayan sallah to amma kuma daga nan sai fasalin ya kare malam bai kawo ba daga cikin mustahabban sallah a kawo salatin annabi goma goma a yi addu'a da ta iya bakin salihin malam bai kawo wannan ba mun wuce farillan sallah mun wuce sunnonin sallah yanzu mun zo mustahabban sallah sallah ta ƙare gaba ɗaya har abin da ake yi a bayanta shine zikiri malam yace kamar karanta ayatul kursiyu da kuma waɗannan zikiran na carbi subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku da kuma allahu akbar talatin da uku da cikon ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir da kuma azkar din da kuka sani tunda malai ya riga ya faɗa to mun cewa ke ka qira'atul fatiha qira'atul ayatul kursi kamar wato kenan ba ita kadai bace to suna nan azkar da aka gada daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake bayan sallar farilla wanda yanzu sun zama ruwan dare a riga an saba da su ga sunan ma a masallatai a mammanne kusan yanzu kowa ya riga ya iya waɗannan azkatan to da su ake shagala idan an ƙirdar da sallah da su ake shagala amma abin da muka ga ake yi a waɗansu masallatai an ƙirdar da sallah ko ko carbin ma baka gama ja ba sai ka ji an ce ma kawo salatan annabi goma goma kaji an ce ma a yi kaza a yi kaza kuma wannan ya kama wannan ma ya kama wancan ma ya kama to shi wannan din baya littafi eh baya littafi mutane ne suka kirkira wa kansu suke yi don haka idan an ce babu shi a addini to bai kamata rai ya bace ba eh faslun rarrabewa yukrahu du'a ba'da takbiratul ihrami tunda an gama wajibai da sunnoni da musahabbai sai makaruhai kamar malam ne ya ce maka faslun fi makruhati salati fasali cikin ababen ƙi a sallah ababen da aka ƙi a aikata su a sallah don haka ga su kamar haka yukrahu du'a'u ba'da takbiratul ihram an ƙi wato makaruhi ne makaruhi ne yin addu'a bayan kabbarar harama wa fi ruku'i haka makaruhi ne yin addu'a a ruku'u wa fi tashahhudil awwal haka makaruhi ne yin addu'a a tahiyar farko wa ta'awwudu wal basmalatu fil faribati da isti'aza da bismillah a sallar farilla duk makaruhi ne to wannan abubuwan da malam ya lissafa ya fara da addu'a bayan kabbarar harama addu'a bayan kabbarar harama kala biyu ce ko dai addu'a ta roƙo ta bukata ko kuma addu'a ta zikiri addu'a ta roƙo ta bukata wannan ba ta zo ba a shari'a bai zo ba mutum ya kabbara harama kuma sannan ya tsaya yana addu'a yana rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اللهم yana roƙon Allah bukatu ba a samu wannan ba kuma duk wanda ya yi haka ya zo da bid'a a cikin sallarsa to idan wannan addu'ar malam yake nufi idan wannan malam yake nufi to babu shakka wannan babu shi a sallah idan malam ya kira shi makaruhi ma yayi sassauci a idan kuma addu'a malam yake nufi addu'a zikiri musamman wanda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar buɗe sallah wanda ake cewa du'a du'a istiftah addu'ar bude sallah ta wani ta tabbata ta tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana bude sallarsa da addu'ar bude sallah a kamar faɗinsa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka mafi karancin abin da aka rawaito annabi alaihi salatu wasallam yana farawa da shi sannan kun kula ƙarshe malam ya ambaci isti'aza da bismillah suma ya ware sallar farilla banda sallar nafila saboda abin da muka ambata ɗazu na bambancin wato a bambancin ƙarfi da bambancin daraja da ke tsakanin sallar farilla da sallar nafila karar da za a iya yi a sallar nafila ba za a iya yin ta a sallar farilla ba wannan yasa mazhabar malikiya abin da ya shahara shine sallar nafila dan an yi isti'aza da basmala ba makaruhi bane amma sallar farilla makaruhi ne to shi ma zance mai inganci kamar yadda waccar addu'ar ta bude sallah ta tabbata to haka isti'aza da basmala ya tabbata tare suke tafiya idan yayi addu'ar bude sallah to kuma sai yayi isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai kuma ya fara sai ya fara karatu sabani ne tsakanin malamai akan wannan bismillah a bayyana za a yi ta idan karatun bayyana idan sallar bayyana karatu ne ko ku a koye za a yi ta wannan sabani tsakanin malamai amma batun akwai ta to akwai ta amma da malam ya ce da kuma ruku'u da kuma tahiyar farko eh wannan shi ruku'u babu wani abun da ya zo shi kamar yadda al-Imam nawawi Allah ya masa rahama yake ambata a cikin sharhun muslim cewa babu wani abu da ya zo shi wanda yake hana yin addu'a a ruku'u kamar yadda ba wani abu da ya zo shi wanda ya nuna ana yin addu'a a ruku'u naka batun addu'a a ruku'u ya kasance wato silence a shari'ar musulunci an shari'a ta yi shiru a kansa sai dai akwai abin da zai sa a fahimci cewa ba gurbin addu'a ba ne ko da ba a ce an hana ba amma akwai abin da zai sa a fahimci cewa ba ruku ba gurbin addu'a bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba amma shi ruku'u ku girmama ubangiji a cikin sa sai ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a'i fa qaminun an yustajaba lakum amma sujjada to ku matsa wajen yin addu'a tabbas za a amsa muku to kun ga sai ya raba ruku'u da sujada zikirin ruku'u yake a girmama Allah a ruku'u sujada yake a matsa da addu'a kaga kenan girmama Allah da ke ruku'u kenan ba addu'a ba domin da addu'a ne da ba ma'anar bambantawa da sujada don haka sai zama ruku'u abinda wannan hadisin yake nunawa ruku'u tasbihi ake yi na girmama Allah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko wani abu da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama irin subuhun qudus rabbul malaikati war ruh da sauran abin da yazo sujada kuma akwai zikirin kuma akwai damar addu'a don haka ruku'u zance mai inganci kamar yadda malam ya faɗa ba mahallin addu'a da roƙe-roƙen bukatu ba ne, mahalli ne na tsarkace Allah da girmama shi. Haka tahiyar farko, tahiyar farko ma annabi sallallahu Alaihi wasallama baya addu'a a cikinta, yana taƙaita ta, a siffar sallarsa tahiya ta biyu ce take tsawo, amma ta farko ba ta tsawo, kuma ba komai yasa ba ta tsawo ba sai rashin yin addu'a a cikinta. raka'a tahiya ta biyu ne ake yin addu'a da haka ba a ba a samu ba a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a a tahiyya ta farko mala yake wa sujudu ala al-bisati wal mindili wa nahwihi wa ala tarafi al-kummi daga cikin makaruhai akwai yin sujjada ala al-bisati akan shimfiɗe wal mindili da mindil hankaci kenan eh da hankaci wa nahwihi da makamancinsu wa ala tarafi al-kummi hakan nan yin sujjada a gefen hannun riga alkum yana nufin hannun riga ko hannun riga mai yiwa ko mai babban riga ne ya shimfida ya tafi kawai ya kamar mai faduwa a gaban sarki ya baza shi kasa kawai sai ya dora goshinsa akan babban akan hannun babban riga ko kuma riga ce irin mai lafcecin hannun nan na sudanai da ya ruku'u da hannun ya baje sai ya dora goshinsa akan akan hannun to wannan makaruhi ne amma ya gabata cewa babu laifi idan naɗin rawani ne naɗi ɗaya ko naɗi biyu wannan ba matsala ba tunda ai rawanin yana yana kansa ne na haka yanzu tamkar wato tamkar yanzu rawanin yana ɗaukan hukuncin goshinsa ne amma shimfiɗin da yake ƙasa ba a jikinsa yake ba to shi kuma baya ɗaukan hukuncin goshinsa yana ɗaukan hukuncin ƙasa ne kuma ba ƙasa ba ce to nan abin da ake nufi da karhancin ɗora goshi a kan shimfiɗa ko hankacin ko hannun riga wato ana nufin yayin da sauran gaban mutum ba a kan wani abin suke ba idan a ce misali yanzu kamar da muke sallah akan sallaya ko akan kafet ko akan taburma mun yi a baya cewa mustahabbi ne goshin mutum ya zama ya taba ƙasa ko abin da ya tsiro a ƙasa to amma idan hakan bai samu ba sai zama sallayar gaba ɗaya girmanta ba zai yiwu ya ajiye goshinsa a ƙasa ba saboda girmanta ko kuma gurin irin gine-ginen zamanin nan ne fulo ne ko tayal ne ko kafet ne duk masallacin to kaga nan ba hali ya ajiye a ƙasa to amma sauran sassan jikinsa duka suna kan wannan abun ne to wannan ba makaruhi ba ne an fahimta saboda ai sauran sassan jikinsa suna kan suna kan wannan abun ne wanda yake makaruhi shine a ce abin da zai ajiye goshinsa a kai sauran sassan jikinsa ba a kai suke ba kawai shimfiɗawa ya yi kawai ya shimfiɗa wani tsumma don ya ajiye goshinsa a kai ko ya baza babbar rigarsa don ya ajiye goshinsa a kai kuma ba a kanta yake sallah ba inda cire ta ya shimfiɗa ta yake sallah a kanta shikenan zai sujada a kanta to ba kan ta yake sallah ba an gane bambancin yawa don haka nan ana nufin ainihin wato a shimfiɗa wacce ba a kanta mutum yake sallah ba kuma sai ya ɗora goshinsa a kai ya sujada to wannan kamar wani nuna isa ne da tarafuhi yake so ya yi wato goshinsa ba zai taɓa ba zai taɓa ƙasa ba gare ɗan sa wani abu haka ya tare goshinsa allahumma illa idan akwai wata larura kamar tsananin kuna kamar sallar juma'a da ake wasu a haraba kuma akwai kuna da zafi to wannan babu laifi idan mutum saboda gudun cutuwa ya sa wani abu ya yi sujada a kai tunda dama makaruhi ne asalinsa to idan dalili matsi ya sa mutum ya haka to ai musulunci shi yana da saukin al'amari idan mutum ya shiga damuwa to sai a daga masa kafa sai ya yi abin da yake shine sauki a gare shi malam ya ce wal iltifatu li ghairi daruratin da waiwaye ba tare da larura ba waiwaye nan waiwaye da ake nufi waiwaye da ka ko da ido waiwaye da ido shine ya dinga kyafta idanuwansa ya kalli kudu ya kalli arewa wannan sunansa waiwaye waiwaye da ka kuma wanda wuyar da wuka sani kamar mai yin sallama yana dan fisga yana dan abu wani haka in yana sallah yana fisga yayi ruku'u ma amma sai kaga mere yake damun sa sai ga ya dan karkata kansa kamar aku wani haka ya saba yake sallah to wannan makaruhi ne kuma yana rage darajar sallah tun ba zai gushe ba yana haka a sallah yana rage mata daraja yana barbadar da ladan saboda yana ta wulakanta ta alama ce ta cewa ba khushu'i tare da shi to irin wannan waiwaye makaruhi ne idan ya yawaita yana wato rusa alfarmar sallah amma waiwaye na juyawa da jiki gaba ɗaya to wannan kan ɓata sallah yake ba shi ake magana ba nan wa tashbikul asabi'i da shigar da yatsu cikin juna tashbik shine sarka yatsu ya sarka yatsunsa haka yana sallah sai ya dinga sarka yatsunsa haka yana shigar da yatsu cikin yatsu to irin wannan makaruhi ne a sallah alama ce ta wasa wa farqa'atuha da kuma kakkarya su yatsun wannan bash bash din nan da ake yana sallah kawai sai kawai kama bash bash bash kaga wannan wasa ne eh to wannan fa ana nufin fa idan ya dan taba ne kadan amma idan har ya mai da abun gaba ɗaya kawai haka yake ta yi kawai sallah na cusa yatsunsa ko yana ta kash kash kash kash kash kash to kaga wannan ya zai bata sallarsa saboda wasa ya bayyana kenan eh wal abatu bikhatamihi aw bi lihiyatihi mala yace da wasa da zobensa ko da gemunsa kaga hadda agogo kenan hadda waya eh wasa da zobensa kawai sai yana ta murza zobensa ana sallah yana taka yana ta wasa da shi wani kuma agogonsa yana ta shafawa wani kuma wayarsa wasa amma in zoben suka sai yake yi sa hannu dan murza shi haka wani ai ba wa sunansa wasa ba wasa aka ce aw bi lihiyati ko da gemunsa yana taka yana taka kawai yana ta wasa da yana ta jansa ana sallah kuma mala yace wa tazmidu basarihi da kuma rinsa ganinsa ana sallah kawai sai rufe ido ya rufe idansa kawai yana shi ba makaho ba kawai haka ya rufe ido ana sallah makaruhi ne amma mala ibnu qayyim in ba manta ba mun karanta zadul ma'ad yana cewa shi batun rufe ido a sallah ya danganta tunda kushu'i ake ake bukata ya danganta idan mutum hakan din ya fi masa kushu'i in ya rufe idan ya fi jin nutsuwa ya fi jin kwanciyar hankali shikenan sai ya yi kushu'i ake bukata ai ba kallo ake bukata ba ya zuciyarsa ta nutsu ya halarto wa kansa girman Allah da girman sallah ya yi sallah in dai idansa arfa ne zai fi jin daɗin sallah ya rufe ya yi jiyun qayyim Allah ya masa rahama mun karanta zadul mu'ad ya dan kwanta ne amma a amma amma a malikiya rufe ido makaruhi ne tunda idan ana so ya dinga kallon wurin da ake sujada to wani kuma in ya bude idan ne fitina ta samu wani yana sallah ma yana kallon mata sama irin masallatan nan na bakin hanya sallatin bakin hanya ga kawai ya haka kawai idan sa kan hanya kuma sai ta kallon mace za ta tana wuce haka yana abinta haka ana sallah haka wannan bai san me ake ba san me ake ba miskini malam yace a wa raf'uhu ila samai da ɗaga ganinsa sama makaruhi ne ana sallah sai ya kawai daga ya daga ganinsa sama annabi salama ya ce masu daga kai masu daga kallon su sama ana sallah ba sa tsoron Allah ya mai da kansu kan jaki yana sallah kawai yana kallon sama wani kuma haka ne haka kawai zai ta kallon sama ana sallah makaruhi ne wa dammul qadamaini da hada kafafu a sallah ya tara su waje ɗaya ya matse yana namiji a malikiya makaruhi ne amma in mace ce suka ce haka ake so ta yi amma namiji a ya buɗe kafafunsa saboda suka ce in ya haɗa kafafunsa to al'aurarsu za ta dinga za ta dinga bashi a wato symptoms na sha'awa wa wad'ul yadi alal khafira da ɗora hannu akan kunkumi wani kenan annabi sallallahu alaihi ya hana tun ya ɗora hannunsa a kunkumi yana sallah kawai saboda ya shege sai ya ɗora hannayensa a kunkumi yana sallah wannan kuskure ne wata hadithun nafsu bi umuri duniya da labartawa kai al'amuran duniya labartawa kai al'amuran duniya dinga sarko abubuwa da matsaloli na rayuwar duniya to irin wanda sai ga mutum bai san ma me yake a sallar ba to shine aka samu wani limami ya zo sallama kawai aka ji ya ce Allah ya sauke ana jira ya sallama sai kawai aka ji ya ce Allah ya sauke ka gaba ɗaya ya riga ya yi nisa a tunanin al'amuran do abunan ya yi nisa a tunanin wannan jagwal ɗin da ya hada wa hamlu shay'in bi kummin aw famin da daukan wani abu a abinan a hannun riga ko a baki kuma wani lokacin yana zuwa da ma'anar aljihu eh sai dauki ma'anar aljihu sai dauki ma'anar hannun riga ɗazu mun yi na hannun riga yawwa to nan da ya daukan hannun riga zai ya daukan aljihu wato dai kar mutum ya dauki wani abu wanda zai zai ɗauki hankalinsa a jikinsa an gane yawa abinda zai shawasha ka yanzu irin wayoyi mutum ya sa waya wani ya sa vibration kaga vibration din ana kiransa zurr da shi da na gefensa gaba ɗaya sai su shiga wani hali ta kafin a saba ma a hankali tashi yake an ce a wata kasuwa wani zai shiga kasuwa aka ce ana lokacin wayar ma ba kowa yake da ita ba to an kira ana son magana da shi shi baya nan da aka same shi sai aka bashi waya aka ce wani zai kira an jima shi kuma zai shiga kasuwa sai aka ce to a sa shi a sa maka ababuration ka sa a aljihu saboda cikin kasuwa ba lallai ka ji karar ba aka sa ababuration sa a aljihun wando to shine abin da ya faru eh kawai ya ruga da gudu jama'a ma suka ruga da gudu aka yi ta gudu a cikin kasuwa kuma yana ta jin abu yana ta abin ɗansa mutane ba su san meye ba shi ma bai san meye ba sai daga baya ce ai ashe waya ce aljihuna ka gani mutane suka yi ta masa tofin alatsi ne haka ɗaukan abu a baki ba hali mai sallah ya ajiya a baki ko ajiyar minti ko ajiyar dutse ko ajiyar wani abu haka ya ajiye ko cingam yana ci za a shiga sallah sai dan raba shi kawai ta ciki kawai dan so kare shi zai yi sallah ba a yi wa salatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi da yin sallah akan hanyar mai wucewa ta gabansa ya san cewa nan wurin wucewa ne kuma ya zo ya kabbara sallah a wajen kaga wannan daga ganye jangwalo annabi salama yana cewa da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na zunubi ya tsaya kwana arba'in a wajen kar ya wuce ya fi masa alheri akan ya wuce al'amari yana da girma amma kai ka san hanya ce kuma ka zo kawai sai ka datsu wajen kai kabbar ko a irin masallatai ka ga wani ya zo zai yi sallah sai je zai je bayan bayan kofa ga kofa nan ko sai je da mutumin nan yake ko da wancan bawan Allah yake kawai sai ya kabbara zai yi sallah nan kuma kofa ce shigowa za a rika yi ana fita kaga ba lissafi a ciki in za a yi sallah a masallaci to ana neman wurin da ko dai ba wucewa za a yi ba kamar sahun gaban nan ko kuma ka tsaya a bayan wani yadda ka san cewa har ka yadda da sallar ba mai ba mai wucewa ko kuma ka tsaya a bayan gaba fila ta masallaci wa qatrul burbusi wal qamlati fil masjidi da kashe kudin cizo da kwarfata a cikin masallaci makaruhi ne kudin cizo da kwakwata suna da jini in ka fasa su akwai jini in ka kashe a masallaci ka kawo jini masallaci na jasa masallaci makaruhi ne an san kudin cizo ko matasa za su san su za su fi sanin kudin cizo zuwa masu tsohon babban riga da suke shimfiɗi da tsohuwar babban riga tun ta kakansa kuma gashi ba wanki ba tun ya shekara bai wanke shimfiɗarsa ba sai matashi Allah ya sauwake. to kamar mun kawai mun ci karo da ƙarshen fasali sai mu hakura haka dama malam aminu ya ce lokaci ya yi nisa idan Allah ya kai mu sati sai mu tashi a sabon fasali abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to gabanin mu je tambayoyin malam akwai tambayar takarda guda ɗaya cewa ya yi malam wallahi zuciyata ce take yawan muna zato a mutane kuma ko da mutumin kirki ne sai kawai ina jin ai ba haka yake a zuciyarsa ba malam dan Allah ka ban shawarar yadda zan daina wannan mummunan wannan mummunan hali to shawara ita ce shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ji irin wannan ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki kuma ya fita daga wannan tunanin wal yasta'iz billahi wal yantahi kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan kuma ka ba ku watsar da wannan tunanin ka shiga wani wani sha'anin daban kuma shi wannan tunanin da kake din ba zai canza komai ba ba shi da wani tasiri shedan ne yake zuwa yake raya maka shi amma ba shi ne zai zama hukuncin wanda kake zata masa abin da kake zata masa ba kowa hukuncin hukuncinsa da matsayinsa yana wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma kai dai ka kasance mai yawan isti'aza da kuma nisantan irin wannan tunanin da ka fara shi, to ka nemi wani abun da zai shagaltar da kai daga yin irin wannan tunani. Tambayar da malam ya yi guda biyu ne, tambayarsa ta farko shi ne dangane da an yi maganar wurin da mai sallah zai kalla gurbin sujada. to kuma ya ce akwai hadisi da ke nuna cewa sahabbai suna kallon manzan Allah sallama har suna ganin bakinsa yana motsi na karatun da yake yi ya ce to ya za a yi da wannan babu karo babu karo wannan yana nuna cewa mai sallah yana iya daga kansa ya kalli gabansa ba zai cutar da shi ba amma asalin mahallin ganinsa gurbin sujadarsa ne sahabbai da suka shaida haka ai ko da ɗazuma mun yi maganar sallamarsa in yi sallama ya juya na bayansa yana kallon mara fiskarsa aka gaba komai zai sa ya gani ba sai gano shi da aka yi na aka sahabbai a matsayinsu na masu koya daga wajensa to ai dole su mai da hankali su riga garin abubuwan da yake yi domin su koyi abun a wajensa don ilmantarwa da karantarwa amma yanzu ba za a ce liman ake kallo ba idan za a yi sallah a ce liman mamudun liman suke kallo wanda kuma baya kallon liman din ina zai kalla shi sannan wanda ba shi da liman ina zai kalla haka asalin yadda kowa ke kallo da liman da mamu shine gurbin sujada sahabbai suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yana kiransu da su kalle shi su koyi yadda ake ake sallah din Allahu alam sai tambaya ta biyu dangane da addu'a a ruku'u an yi magana cewa makaruhi ne addu'a a ruku'u sai ce to amma daga cikin wasu azkar da suka zo akwai abin da yake nuna addu'a a ruku'u kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli to wannan allahumma ighfirli din yace ai addu'a ce kuma ana yin ta ruku'u eh addu'a ce amma addu'a ce da ta zo ta a cikin zikirin da ake yi a ruku haka wannan ba za a yi kiyasi da ita ya zama wato kofa da zai zama kuma sai a zo da sauran bukatu ba zikirin ne haka ya zo zikirin ne haka ya zo da neman gafara a cikinsa na haka tana ɗaukan hukuncin zikirin ne ba tana ɗaukan hukuncin addu'a ba ne Allahu a'lam ana alaikum salam tambayarsa ta farko shine maganar wankan janaba an yi magana akan alwala alwala wanke yin alwala amma wankewa sau ɗaya to ina matsayin wanda ya wankewa sau biyu zuwa sau uku to wanda ya wankewa biyu ko zuwa ko wankewa uku a lokacin alwalar wankan janaba ya yi aikin banza ya yi aikin banza za mu ce abin da ya sa saboda na sha na faɗa a fahimta cewa a wasu wuraren ma za ka samu ana cewa wanke gaban alwala ba a kiranta alwala kai tsaye ce wanke gaban alwala a farawa da wanke gaban alwala naka ba wai alwala ba ce ba fa mutane su fahimta ba wai alwala ba ce a'a wanke gaban alwala ne saboda ai ba ita ce tsarkin ba wankan ne tsarkin to tunda kuwa ba ita ce tsarkin ba to kaga idan ka wanke sau biyu ko sau uku to kaga kayi aikin banza kayi aikin banza ba a bukatansa kawai sunna ce ta wankan ka fara da gaban alwala sannan sai ka zo kuma sai ka wanke sauran sauran sassan jikinka sunna ce ta wanka aka ba bukatar a yi shi sau biyu ko a yi shi sau uku wallahi a ce ana bukatar a wanke sosai dan dama ma'anar wankewa sau biyu ko sau uku a alwala din saboda ihtiyati ne shine wato in ma wanki na farko an san matsala to na biyu zai cike wannan gurbin matsalar da aka samu to kai kuma yanzu wanka za ka yi idan ka zo wankan fa har guraren da ka wanke din lokacin da kake wanke gaban alwalar har su za ka haɗa wajen yin wankan ba wai in ka zo yin wanka shikenan sai ka kauce fiska ka kauce hannaye ka kauce kafafu ba a za ka sake wanke jikinka ne gaba ɗaya kuma har da yadda ka wanke daɗin to kaga ka yi ta maimaita wancan sau biyu ko sau uku kaga ka yi aikin banza kenan sannan sai tambayarsa ta biyu da yake cewa wanka shi ma akan wankan janaban ne ko a yawa littafin malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala da ya akan sifatu sala sifar sallar Annabi alaihi salatu wassalam wai shin wannan littafin ya hada da wankan janaba ne ko kuma iya sallah ne kawai wannan littafin ya takaita a sallah ne kadai iya sallah ne yayi magana akai malaman fiqh sun saba idan za su yi rubutu akan idan za su yi magana akan sallah sukan fara da tsarki amma mala albani kai tsaye ya fara da ya fara dama dama cewa ce siffar sallah ba siffar tsarki ba sallah yayi na da kuma shari'a ɗaya ne dangane da lokacin sallah tana da shari'a ɗaya ne shine da ta karantar da mu lokutan sallah din sannan kuma ta nuna mana muhimmancin su aka wajabta mana yin sallah akan lokacin ta don haka wajibi ne akan kowa duk wanda haƙƙi ya rataya a wuyansa ladani karon farko sannan limami dangane da lokacin sallah kowace sallah a yi ta kan lokacinta ko kiran sallah aka yi ba a lokacin sallah bai shiga ba kiran sallah bai yi ba kiran sallah bai yi ba idan aka yi wannan sallar in an yi sa'a itan an fare ta lokacin ya riga ya yi shikenan an yi ta ba kiran sallah ba hakan nan ba zai kwata ta ba amma an yi ta ba kiran sallah musamman lokacin la'asar ya fi sauran lokuta wahalar sha'ani amma wata al'ada muke da ita ta agogo kawai lokaci agogo kawai ake sawa kawai za mu shiga za a kira sallah uku da ashirin za a shiga uku da rabi galibi uku da rabi ita aka rena a sallar la'asar wannan uku da rabin kuma wallahi akwai lokacin da a shekara akwai lokacin da yake zagayowa la'asar ma ba ta shiga sai karfe hudu saura minti biyar ko minti uku take shiga gaba ɗaya ma don haka in za a kira sallah ma ya kamata a kira karfe hudu ne a shiga hudu da kwata amma hudu da rabi an sallame ta ɗaure waɗannan abubuwan yana da kyau ne amana ce da take kan ladanai da limamai su mai da hankali a kai su gyara a abin gaggawa kamar yadda Dr. Usman jiya yake faɗa ce a kar mu ɗauki sallah wani abu ne da mu samu mu gama mu huta. A'a, sallah wani jigon al'amari ne da wato shi ne gatarka a gobe kiyama kuma gata ta farko. Yana da kyau mu mai da muhimmanci mu mai da hankali a kanta mu ba ta muhimmanci kamar yadda ya dace. Haka sallar isha, sallar isha ba a yin ta sai shafaki ya ɓuya, shafakin ma ja sai ya ɓuya. sai yamma ta yi duhu amma sai ka ga wani lokacin abin da yake sa sallar isha take samun matsala shine ba mu da aikin yi in an yi magariba zama ake ana hira don haka Allah Allah ake a isha ta gida kaga dole isha a samu a yi ta ta shi sa ishar mu da muke darasi sai kaga ta fi nuna amma ishar ba darasi ita ai tunda ba abin da ake jiranta ake yi to gaggawa ake a yi ta tafi to ba yadda za a yi a gaggauta a yi sallah ba a lokacinta ba gawata malam wannan hakkin ladane ne da kuma limamai idan ka ga irin wannan kuskure ka san cewa ba su gano ba to sai a nusar da su cewa akwai akwai matsala fa a duba a Allahu alam kuma a lokaci irin na yanzu a zamanin yanzu ku fahimta cewa a fahimta cewa yanzu an yi ci gaban da hatta lokacin sallar yana nan a intanet yanda yake canzawa yake juyawa yana nan a intanet yanzu an yi ci gaban da bai kamata ma mu tsaya muna muna muna bai kan wahala ba ta wani sai ya ce "Ah, lokacin kalandar Ah, to kai ma na agogo ne ai Allahu alam malam bashir inda lokaci bai baka eh eh, sosai kuwa ba zancen shi ai ai lissafi ne lissafi kuma ba ƙarya bane ko ba haka ba ba inda lissafi ƙarya ne da yanzu duk a rikice muke ko ba haka ba inda mai albashi duk wata in ya ji kararrawa zai duba ga lissafin sa ya cika daidai inda ƙarya ne da da matsala lissafi ba ƙarya bane gaskiya ne kuma shi ma wannan ɗin lissafi ne ilimi ne mai zaman kansa irin yadda aka yadda likita ka yadda likita ya maka allura ka kwanta ya furɗe cikinka ya cire matsala ya mere ya ɗinke kuma ka tashi ka ci gaba da hidimomi inda ƙarya ne ai da ba za a yi ba to haka kowane ilimi yake in dai ilimi ne to haka yake ka bar shi a me shi haka waɗanda suka yi din masana ne akan abun ilimin su ne don haka abin da suka yi abin da suka yi sun yi shi ne akan nazari da kuma ilimin shari'a ba ta inkarinsa. Yeah. to a- wallahi ba wani rikitarwa a ciki in ka ga mut- mutum ya rikice shiga yayi yawwa kaga mutum ya rikice shiga yayi ni abun da nake ɗauka shine Allah ta'ala ƙa'ida cewa ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil hanyoyin samun kuɗi a musulunci suna nan sanannu ne suna nan sanannu ne akwai kyauta akwai sadaka akwai saya akwai sayarwa akwai bashi akwai eh, gado da sauran hanyoyin da shari'a ta zo da su akwai kamfani haɗin gwiwa sauran hanyoyi da shari'a ta zo da su sanannu a fili amma irin wannan kwamacalar na zamani da suke zuwa irin wannan wanda ka faɗa wani coins ko kuma wani abu da ko ko wallet kaje ana wani nom- wallet number ko kuma kaga a- a- ana taliya da da, da indomi a ce wai wai wai in ka kawo in ka kawo customer uku zaka samu zaka samu waye guda kaza ai duk wannan asali wato jari hujja ce jari hujja ce idan ka duba zaka ga babanka ma rigima kuke yi akan ya baka kuɗi haka kawai wani wanda bai san ka ba baka san shi ba kawai a ce yana raba kuɗi so irin waɗannan masu zuwa da wannan system din kuɗi suke nema tunda su ba sa rena naira ɗaya ba sa naira ba sa rena kobo kobo ɗaya ba sa renawa kobo ɗaya ba sa rena saboda ƙwararru ne a lissafi kana ga litar mai za a sayar amma sai a ce maka naira ɗari da hamsin da ɗaya da kwabo kaza naira ɗari da kaza da kwabo ka- shi kwabon ma kwabon ma ana bukatarsa duk lissafin iri ɗaya ne ba masu wancan lissafin su ne masu wannan lissafin ba sa rena kwabo ba sa rena ne- naira ta yaya za su ma kyautar kuɗi da haka wata hanya ce suke da ita saboda su idan sun sami kai kana murna ka samu dubu biyu ko ka samu dubu uku su kuma sun kama irinka kamar mutum miliyan hamsin da haka kuɗin da suke generating a jikinku ya ya ya ya ya ya ya fi ƙarfin abin da ku kuke ganin kun samu saboda su sun kware a lissafin neman kuɗi jari hujja ce idan mutum yana son kuɗi to ya kama sana'a ka samu kuɗi da sana'a idan kuma ba ka tsoron bashi to ka ci bashi halattacce ba haramtacce ba wannan ma hanya ce ta samun kuɗi bashi halattacce ba haramtacce ba ko ka kama sana'a amma irin waɗannan harkoki gaskiya ni ba na ba da shawara mutum ya fada ciki kuma wannan sai ka ga ya karba wa kansa fom ya kam- ya karba wa iyalansa fom haka kawai mutum ya jefa ya jefa iyalansa cikin rigima wata rana ce yan jiwar suna neman matarka to gaskiya ni shawara ta gafata malam shine irin waɗannan abubuwan wato ba na ɓata lokacin ma sai na fahimce su kawai duba daga ina suke kawai za ka yi ka duba daga ina suke yanzu da ake so a taimaki musulmai a najeriya ai malamai ne suka tashi suka tsaya suka je suka shiga suka fita suka fafutuka allah kaɗai ya san lokacin da suka ɗauka suna bin kafa da irin wahalar da suka sha kafin a yarda saboda wani abu ne da wato babu wata mamora mai yawa a jikinsa sai ya zama kafin a yadda da shi an sha wahala sannan aka yadda da shi za a ba da bashin gwamnati za ta bayar bashin ba ruwa a cikinsa to me yasa sai da aka sha wahala aka samu wannan damar saboda ba wata mamora a jikin irin wannan bashin ku ne masu moran abin ba mai baku ne mai mora ba kuma asalin yan jari hujja su kuma su ne masu mora ba ku ne masu mora ba to shi irin wannan bashi irin wanda na central bank da aka ce malar ruwa to shi wannan idan mutum yana da sha'awa idan an fara zai iya zuwa ya neme shi matukar matukar zai yi zai cika alkawarin da ya ɗauka a kai zai yi sana'ar da ya rubuta zai yi kuma zai biya akan tsarin da ya ɗauka cewa zai biya saboda mutanenmu da son zuciya yanzu har mutane sun fara yada cewa kai abun ma fa an ce gwamnati ne kawai take so ta raba kuɗi amma take so ta yi dabara kaga ɗan Najeriya shi ko sai nuna maka shi kawai mai son banza ne to daga na ji mutum yana faɗan wannan kawai na san cewa kawai mai son zuciya ne ana magana za a bada bashi ce kai yawa kawai mu rubuta kawai gwamnati ne in ga amma Buhari ne ke sai raba kuɗi amma ka taba ganin an raba kuɗi kawai a raba kuɗi bai haka bashi ne kuma mutane su nemi ƙarin bayani a kansa don su waye domin ana son ne a farfado da talauci akwai abin da mutane ba su gane ba idan kun kula talaucin arewa ya dama ya shanye ya dama talaucin kudu ya shanye me yasa a arewa manya-manyan masu shagunan magani mutanen kudu ne me yasa idan ka je ka irin kano da kaduna manya-manyan masu safiya part na motoci kaga injinan tirela kaga injinan manya-manyan motoci kaga mutanen kudu ne masu wannan irin waɗannan basussukan ne da suke karɓa suke arziki da su mu kuma a sakamakon ba ma cin riba muka tsine wa bashin albarka kuma hakan shi ya kamace mun zauna lafiya da talaucinmu da haka yanzu aka ga ya kamata tunda dimokuraɗiyya ake mu ma mu ci gajiya bai kamata ce gwamnati mu ci a ce saboda tsantsenin addinin mu sannan ya zama wani abu na gwamnati ya haramta mana ba ya kamata a ɗage mana abin da mu ya hana mu ci mu ma mu ci amma bashi ne ake yi kuma masu sana'a suna kyautata sana'ar su suna ƙara mata ƙarfi ana samun sauƙin ana samun raguwar talauci sosai to amma wallahi idan mutum niyyar sai karɓa ya aure ne ko niyyarsa ya karɓa ne kawai ya je ya sai mota ko ya karba ya je gashi nan dai abubuwa na na na na na na albazzaranci da ballagazanci na na karancin tunani irin na dan arewa to to to mutum ya kuka da kansa saboda wannan ba zai kai ka ko ina ba zai kara dilmiya ka cikin talauci ne kuma ga bashin a kanka a zo ana sama sasari Allah ya rufa asiri arama kana magana kazu kai kamar kai ana sallar da kai ko me ya mutum zai yi in dai kai bincike ka tabbatar da cewa lokacin sallah bai yi ba ake sallah ka sanar da su idan ba su gyara ba to ba za ka yi sallah lokacin daga san da ka gane daga san da ka gane lokaci bai yi ba ake yin sallah wannan sallah ka sanar da su in ba su gyara ba kar ka yi ta wannan wajen gwanda ka yi ta kai kadai idan lokacin ta yayi in ma ka rasa wurin da zaka yi ko ina haka suke yi akan ka yi ta lokacin ta bai ba saboda ba shi da wata ma'ana ba shi da amfani Allahu alam kai ne na karshe ko na'am eh to haka ne akan samu mamu a a masallatayya a kira sallah mamu su daga hankali sai an shiga sallah liman bai iso ba wani lokacin lokacin sallah ma bai cika wani lokacin kuma ya cika babbar hujjar su shine lokaci ya cika liman bai zo ba wannan yana daga cikin rashin ladabi irin na mamu jagoranci dole akwai ladabi a cikinsa in dai akwai jagoranci to akwai ladabi a cikinsa me yasa ba ma ruku'u sai yayi me yasa ba ma sallama sai yayi me yasa idan ya miƙe a raka'a ta biyu muka ce subhanallah bai dawo ba za mu haƙura mu bi shi mun san kuskure ne saboda girman al'amarin biyayya wa shugabanci haka ya kamata mutane su san girman wannan al'amarin na ga wani masallaci da al'amarin su ya ban sha'awa sun riga sun sa wa kansu doka ka'ida ce ma rubutacciya a masallacin in aka sa kiran zalla karfe uku da rabi shiga uku da arba'in da biyar jiran liman minti biyar kenan da haka da zaran da arba'in da biyar ta yi liman bai zo da ka fara hayaniya za a nuna maka allo ƙarshen dama muna da doka jiran liman minti biyar to kaga su sun huta kenan Allah ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik